ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو من أشاء تقوس قوتا هدو watan rabi'u thani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda ya zo daidai da 22 ga watan goma a Gregorian calendar 2024 wannan shine kaset ɗinmu na 121 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiqihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. Al'allama Abdulazim Albadawi alaihi rahmatullahi almutatabi'a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin kitabul juma'a babin da ke magana akan sallar juma'a da irin hukunce-hukuncen da suka shafi sallar juma'a mun yi al'iktaru minas salati wassalami alan nabi sallallahu alaihi wasallama min yi kira'atu suratul kahafi ko za mu tashi a kira'atu suratul kahafi za mu tashi a min yi shi mana za mu tashi al'iktaru min addu'a'i raja an yi sadafa sa'atul ijaba dan ne za mu tashi insha Allah malin yace al'iktaru min addu'a'i raja'a an yusadifa sa'atul ijabati yawaita addu'o'i a ranar Juma'a, saboda mutum ya dace da lokacin da aka ce ana karɓa wa mutane addu'a a ranar Juma'a. Na fata an gane, annabi ya faɗa cewa a yawaita yadda ya ce a yawaita mar salati, yadda kuma ya ce a karanta suratul kahafi saboda akwai wani haske da zai samu mutum in yana karanta suratul kahafi. to haka kuma yace a yawaita addu'a a ranar juma'a saboda akwai wata sa'a in mutum ya dace da wannan sa'ar yana cikin addu'a to Allah madaukakin sarki zai karɓa mishi ina fata an gane to sai dai wannan sa'a ko wannan lokaci malamai sun yi ta sabani a kanta domin annabi ya ɓoye lokacin bai faɗi asalin lokacin ba an gane to sai aka yi ta tattaunawa akan wani lokaci ne wasu suka ce ranar juma'a ne daga zarar rana ta hudu ma'ana rana tana bullowa ran juma'a da safe karfe bakwai ko karfe bakwai da rai wannan lokacin ne wasu suka ce a'a ranar juma'a ne amma sai rana ta ɗago ta ɗago ba wai daga zarar ta fito ba kamar takwas da rabi tara tara da rabi wasu suka ce a ranar juma'a ne amma sai ranar ta raba tsakiya karfe kamar sha biyu na fata an gane ko wani a makamancin haka wasu suka ce ranar juma'a ne amma sai rana ta zo dab da faduwa wasu suka ce sai ranar ta faɗi na fata an fahimta wannan maganganun sanda aka yi ƙauli arba'in a kanta kamar yadda al'imamu ibnu hajar al-asqalani allah ya masa rahama ya faɗa sanda aka yi magana ɗai-ɗai-ɗai-ɗai guda arba'in kowa yana laliban wannan lokaci ne ake karɓar wannan addu'a ɗin abin da ya ja wannan saɓanin kuma shi ne annabi ya ɓoye lokacin ne to sai malamai suna ganin wanda lokaci ne ya dace a bawa wannan lokacin to ƙa'ida shi irin wannan in ya zo daga annabi to amrin ne tauƙaifiyu aka ce amrun tauƙifi ana nufin sai an ji daga gurin Allah ko daga bakin manzan Allah don ba a ji daga gurin Allah ba ko ba a ji daga bakin manzan Allah ba to ba laifi malamai su ijtihadin su amma ba zai zama nassi ko zai zama daidai abin da suka faɗa ba kamar misali daren lailatul qadri ne ba wanda zai ce maka ranar kaza ita ce asalin lailatul qadri haka ne ko ba haka ba saboda an riga an ɓoye an ce daren sha abin nan ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da bakwai ashirin da tara ko to duk wanda ya ce daren lailatul qadr daren kaza ne kawai ya yanke hukunci to malamai ba za su karɓi wannan ba saboda annabi bai ware wannan lokaci ba ne ya ce shi ne asalin daren lailatul qadr ina fata kun gane magana to amma malamai suna ijtihadi based on abin da suka kalla ko suka karanta na hadisan idan ka lura hadisan da suka zo suka yi magana akan daren 27 sun zo mutawatirai wato da yawa kuma malamai sun yi ta maganganu a kai yasa an samu wanda suka yi rantsuwa da Allah ma cewa daren 27 shine daren Lailatul Qadr suka ce wallahi tallahi daren 27 daren Lailatul Qadr ne to wannan maganar tasu ne amma ba za a karbe ta kai tsaye a sallama mata ba domin hadisai sun zo kuma akan daren 21 sun zo kuma akan kuma duk ingantattu ne to kaga yankewa zai zama akwai damuwa ko to haka wannan sa'a ta ranar juma'a annabi cewa yi kamar yadda za mu zo mu karanta a ranar juma'a akwai wani lokaci ɗan adam musulmi ba zai dace da wannan lokacin yana addu'a ba face sai an karɓa masa to amma sai annabi ya shiru bai ce lokaci kaza ba ne to sai malamai suka higa laliban wannan lokaci ne wannan su ce kaza wannan su ce kaza to shine sai da aka yi kauli har sama da arba'in akan cewa lokaci kaza ne amma magana mafi inganci babu wani lokaci da aka ware aka ce shi ne kawai dai ana so mutum ya dage da yin addu'a a ranar juma'a to a ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce daga cikin fa'idar da ya sa shari'a take ɓoye wasu abubuwa irin wannan ta ƙi faɗarsu saboda ana so a saka ka ka zabura ka kuma lizimci yin ibada da addu'a ɗin a wannan yinin gaba ɗaya saboda yanzu inda an ce karfe kaza ne ranar juma'a wani tikar baccinsa zai ta yi he karfe kazan ta tayi sannan sai ya taso kuma haka bane wani kuma wala Allah wuni yana ta abu shi kuma yanzu kawai sai ya kirdadi daidai lokacin sai ya tashi yanzu ko daren lailatul qadri da an faɗi cewa ranar kaza ne karfe kaza wani zai zo masallacin amma da sallayarsa da fulansa zai zo ku kuna ta sallah shi kuma sai ya je kawai ya sa fulansa kawai sai ya abin nan ya mimmike billahi lazi ya tatti karbaci sai sa alam daga alam din ya buga saura minti biyar lokacin ya shigo kawai sai ya tashi sai ya shiga cikin ku gaba daya innar rududu sai a kwashe aiki da shi ko ba haka bane to amma da aka boye kaga za a zo kowa ya ta kokari sai ya dace da wannan rana a cikin wannan kwanaki guda goma ina fata an gane to wannan shine hikimar da ta sa yawanci shari'a take ɓoye wasu abubuwa kowa ya je ya lalubu har ya zama a garin lalibe bai ankara ba zai karanta izu goma izu ashirin izu talatin izu sittin bai ankara ba zai tasbihi ɗari zai yi dubu zai yi dubu goma duk yana yi ne don ya lalubu wannan lokacin ko wannan time ɗin ina fata an gane bai ankara ba zai nafila raka'a talatin zai raka'a goma sha biyar zai raka'a hamsin zai raka'a sittin saboda yana ta ƙoƙarin kada wannan lokacin ya menene ya kubuce masa shi yasa shi shari'a ta ɓoye wani abu saboda ta baka aiki kai ta bugawa har ka dace Allah ya datar da mu ga baki daya an jabirin radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qala yawmul jumu'ati ithna ashara sa'atan لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد صلاة العصر كو توانا الرواية حكا تزو أما ما في يوانت الرواية إن دسكف وانا إنغانتي سنزو با أما فأتي وبايا صلى الله عليه وسلم amma a nan dai daga jabir ɗan abdullahi allah ya haɗa mu da jabir a jannatul firdaus jabir ɗan abdullahi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yawmul juma'ati a ranar juma'a ithna ashara sa'a akwai awa goma sha biyu to ai ba ma juma'a ba kowanne yini ma ai awa goma sha biyu ne ko in ka haɗa da na dare awa sha hudu shine yini ɗaya da da da abin nan da dare ko yini da dare la yujadu fiha abdun muslimun ba wani bawa da zai dace da wannan a cikin wannan awannin a cikin wannan lokacin ya dace da wannan lokaci da ake karɓar addu'a ya tsalullaha shay'an yana roƙon Allah Allah ya bashi wani abu illa atahu iyahu face sai Allah ya bashi wannan abin da yake roƙo sai manzon Allah ya ce faltamisuha kula dubu wannan lokaci akhira sa'atin ba'da salatul asr ƙarshen lokacin sallar la'asar sallar la'asar tana kamawa daga karfe nawa misali uku da yan burbudi ko tana karewa nawa biyar da wani abu ko kuma mu ce eh shi da saura yawwa to tsakanin daga lokacin da aka yi sallar la'asar zuwa lokacin ta ya fita na magariba ya shiga annabi ya ce to ku lalube shi a wannan gurin wannan ruwayar haka ta zo amma ruwayoyin da suka zo wanda sun fi wannan inganci shi annabi bai ma faɗi cewa ku lalube ta daga bayan la'asar zuwa lokaci kaza kawai cewa yi akwai wata sa'a a ranar juma'a fi yawmin juma'ati sa'atun a ranar juma'a akwai wata sa'a la yusadiquha abdun muslimun yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyahu wani musulmi ba zai dace yana roƙon Allah a wannan sa'ar ba face sai Allah ya bashi wannan sai annabi ya shiru a wannan ruwayar sai ya zo cewa falta misuha fi akhir sa'atin min yawmil juma'a abin nan ba'da al-asr kulalibe ta a ƙarshen sa'a ta bayan sallar la'asar ina fata an fahimci magana to dama malamai suka ce idan ruwaya ta zo da ziyadatu ƙaulin ko ziyadatu lafzin to ana cewa ta zo da ƙarin ilimi don haka za a fi gabatar da ita ma akan sauran ko da ku waɗancan sun fita inganci misali da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه to wata ruwaya ce ta tsaya a nan to amma sai ruwaya ta zo ingantacciya wanda ta ƙara da wani bayani cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi ina fata kun fahimci magana imanin ɗayan ku bai cika har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa sai annabi ya ce na alheri domin a cikin mutane akwai wanda yake so wa kansa sharri ma ko ba haka bane to sai annabi ya ce to in kana so wa kanka sharri wannan ya rage naka amma kar ka so wa ɗan uwanka na alheri ake so ka so wa ɗan uwanka ina fata kun fahimci magana so ƙarin da ya zo na cewa min alkhairi din nan to daga yanzu tun da ka san wannan ruwayar to malamai suka ce laifi ne ma ka zo karanta hadisin in dai ka san wannan ruwaya da zo da maganan min alkhairi to laifi ne ka zo karanta hadisin baka karasa da wannan min alkhairi din ba saboda ta zo da ziyadatu ilmin wani karin ilimi ina fata an fahimci magana wannan magana ne ta malaman hadisi Allah ya saka musu da alkhairi to a karkashin wannan tunda ya zo cewa a wata sa'a bayan la'asar to in ka zo bayani sai ka ƙara wa mutane da wannan bayanin cewa annabi ya ƙara bayani cewa wannan sa'ar a lalube ta a sa'a ta ƙarshe ta bayan menene bayan sallar la'asar an gani wannan hadisi kamar yadda a yadda muka jihi karanta littafin irwa'ul ghalil al'imamu abu dawuda da nasa'i da hakim suka rawaito sannan kuma ya zo a bisa sharaɗin muslim karanta sahihu targibi wa tarhib na al-imamul munziri Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya hada mu da shi a aljanna ya kawo wannan hadisi dan haka hadisi ne ingantacce cewa ranar juma'a akwai wata sa'a wanda idan musulmi ya ci gaba da addu'a a cikin wannan ranar juma'a din to in ya dace da wannan sa'ar Allah zai karba masa addu'arsa zai karba masa bukatarsa dan haka dai daga ranar juma'a sai ka dage dama an ce ana so a yawaita wa annabi salati mun karanta hadisi a baya ko an ce ana so a karanta suratul kahfi mun karanta hadisi a baya satin da ya wuce to bugu da ƙari in ji yan kwallo bayan salati annabi salatin annabi da karanta suratul kahfi to ana so kuma ka yawaita yi wa kanka addu'a da kasarka da al'ummarka da halin da al'umma take ci don haka idan ranar juma'a ne tun da gari ya daga zarar gari ya waye a ga bakinka na motsi har sai rana ta faɗi motsi kaɗan ka yi tasbihi motsi kaɗan ka yi tahmidi motsi kaɗan ka yi tahlili motsi kaɗan ka roki Allah Allah kai mana kaza Allah kai mana kaza duk wani motsi da za ka yi a rayuwarka a cikin ranar juma'a ka dinga yin wani abu na addu'a ko wani abu na zikiri saboda ka dace da wannan sa'a na fata an gane Allah ya shiryar da mu aljuma'atu fil masjidil jami' juma'a ana yin ta ne a masallacin juma'a wato kenan bai halatta a yi sallar juma'a a masallacin kamsu salawat in ba da wani dalili mai ƙarfi ba misali masallacin nan sai a ce za a yi aiki sai ya zama bai yiwuwa a haɗa aikin da yin sallar juma'a sai ya zama ga masallacin mata nan ƙarami ko wanda bai wuce na kamsu salawat ba ina fata an gane sai muka koma can don yin sallar juma'a kafin a gama aikin nan ya halatta ko kuma yanzu muna da wani ƙaramin masallaci a nan kusa sai mu ce mun bai da sallar juma'ar mu wannan gurin a matsayin gurin da za mu ci gaba da sallar juma'a kafin a gyara nan ko kafin a gama aiki ya halatta amma in ba da irin wannan larurar ba haka kawai wasu su ta da sallah a wani guri wanda ba masallacin juma'a ba wannan bai tabbata ba dole masallacin juma'a ya zama masallaci ne yalwacacce wanda zai ɗauki al'umma da yawa sannan ya zama yana da naɗaɗɗen liman ko limamai sannan duk wani abu na hukunce-hukuncen juma'a a gudanar da ke a wannan gurin an gani ana aisha ta qalat kanan nasu yatanabuna yawmal juma'ati min manazilihim wal awali wa an az-zuhri anna ahla dhil qulayfati kanu yajtami'una ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallama wa dhalika ala masirati sittati amyalin min al-madinati وعن عطاء بن أبي رباح قال كان أهل منا يحضرون الجمعة بمكة قال الحافظ في التلخيص لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في قرى التي قربها أنغاني daga nan Aisha Allah madaukakin sarki ya hada mu da ita a Jannatul Firdaus take cewa kanan nasu mutane sun kasance yatanabuna yawmal juma'ati suna dandazo su taho a ranar juma'a min manazilihim daga gidaddajin su daga gidaddajin su wal awali da kuma waɗanda suke al'awali in an suke al'awali da larabci ana nufin garuruwa ƙauyuka ko anguwanni da suke gefen garin madina wanda ba su higo cikin ƙwariyar garin madina ba na fata an gane misali yanzu a ce wanda ƙauye za mu kwatanta da hini bari mu kwatanta da da kwami ko kwadan to sai a ce babban masallacin juma'ar yana cikin kwadan to sai waɗanda suke irin su me sunan wannan wannan garin da yake kusa da kwadan ɗin nan kanawa eh irin su liji ko da shauransu sai su taho duka sai su haɗu a ina a kwadan sai a sallar juma'a to haka ake a zamanin manzon Allah ma'ana ai su ma suna da ƙananan masallatai a garuruwansu ko to amma ba su yadda su yi sallar juma'a a ciki saboda asali ba a gina su don sallar menene ba don sallar juma'a an gane magana da kyau to kuma haka zaka samu ko yanzu idan ka shiga garuruwa zaka samu mutane da suke kananan ƙauyuka haka za ga idan akwai wani babban ƙauye a tsakiyar su duk ranar juma'a haka za ga sun yi wanka suna tahowa wasu da dokunan su wasu da jakuna wasu da mashina wasu da kekuna suna zuwa su haɗu a wannan babban gari a yi sallar juma'a sannan sai a kuma kowa kaga yana shiga ƙauyen su yana komawa gida ina fata an gane saboda wannan shine ratibin masallaci da aka ayyana shi a matsayin shine masallacin juma'a to wannan tun zamanin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka ake to amma cikin birni tunda guri ya gari ya girma sannan tsakanin masallaci kaza da anguwa kaza ma zaka samu tazarar tafiyar ta kai daga wani kauye zuwa wani kauye to wannan dan an yi gine-gine an ayyana masallatai da yawa a matsayin masallatan juma'a wannan ba laifi bane an gane wa an zuhuri an karɓo daga zuhuri anna ahla dhul hulaifa cewa mutanen dhul hulaifa kanu yajtami'una ma annabi sallallahu alaihi wasallama kaga daga dhul hulaifa fa zuwa masallacin madinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akalla ya kai kusan kilomita biyar ko sama da haka na fata an fahimta to tun daga can suke tawa domin zulhulaifa a lokacin ba ta cikin garin waye garin madina ƙauye ne a gefen garin madina an gane to daga can suke tahowa sai su zo su yi sallar juma'a tare da manzon Allah wa zalika ala masirati sittati amyalin ka gani marawaici yace tsakanin zulhulaifa kuma da masallacin annabi na madina akalla ya kai kilomita shida ya kai mil shida na fata an fahimta minal madinati kafin ka shigo cikin asalin garin madina an gane jama'a an gane magana da kyau jama'a to wannan ke ya nuna duk da ko da guri da akwai tazara matukar ba a yi wani masallaci ayyananne ba to wanda suke can su taho su zo su yi sallah a masallaci kuma da wannan ne malamai suka ce tsakani da Allah yawaita masallacin juma'a a cikin gari ba daidai bane jama'a wannan shine gaskiyar magana ya zama an yawaita su ta yadda daga kayan kokona sai a ce ma ga masallacin juma'a kana yanko kwana sai a ce ma ga masallacin wallahi tallahi ba daidai bane a shari'ar Allah domin ita kanta tafiya mai nisa ka je masallaci ai falala ce mun karanta da ku a nan to a duk takun da kai ana rubuta maka lada ana kankare maka menene zunubi to idan aka yawaita masallaci ya zama sun zama kusa kusa to ana rage wa mutane adadin wannan lada kai za ma mu zo mu ji wala Allah cewa yawaita masallatai a cikin gari su zama suna kusa da junansu ɗaya ne daga cikin alamomin tashin alkiyama masallatai za su yi yawa ma'ana mutane sun manta da muhimmancin ibadar sun koma suna ba wa gine-ginen muhimmanci ibadar ita ba a kula da ita ba a mai da hankali a kanta amma kuma gini kowa so yake a gina masallaci a gina masallaci a gina masallaci amma gina masallata da karantar da masallatan da dagewa wajen ibadar mutane sun manta da shi jama'a ana fahimta da kyau to wannan alama ce tashin alkiyama yawan masallaci a cikin gari ka yanko kwana kawai kaga masallaci motsi kadan a ce ai ga masallacin juma'a a ce motsi kadan abin ma ya zama kamar wata gasa ko wani competition ko wani ado ko wani kaza ko wani kaza ko wani kaza su malam wani suna kaza a masallacin su mu ma mun gina bari mu gina masallaci mu yi kaza din nan shari'a ba ta yarda da wannan ba domin su su malam wani da suke yin nasu wala Allah ba wani suka koyo ba ko sun ga su wani suna yi suka ce bari su yi nasu a'a haka abin ya zo ya same su su ma ba su san cewa abin zai zama haka ba Allah ya mai da abin haka kai kuma yanzu nasu ka gani kake so he ka kwaikwaya dole to shi yasa zaka ga wasu idan wannan manufar ce ta sa suka yi waɗannan abubuwan sai su yi abin wallahi babu inda abin zai je shi domin shi Allah yana so ka yi ne dan shi yanzu jama'a akwai gurare da yawa da suke buƙatar masallatan juma'a na haƙiƙa din na asali amma an kyaje a yi masallatan juma'a a gudu ko babu wasu da islamiyoyi suna buƙatar a je a kai musu masallatan juma'a na asalin buƙatar amma sai mutum kawai ya nemi wani fili a bakin wani titi kawai sai ya share ya sayi gidaje ya buge kawai sai ya gina muku masallatan juma'a a tsakiyar anguwa ga wani can akan kwana shi ma ga nasa anan a gefen kasuwa kaɗai iya gewayen kasuwa yanzu masallacin juma'a shida GRA guda biyar kun gani ko wallahi wannan ba daidai bane shari'a ba ta yadda da yawaita masallatai kusa kusa kusa kusa kusa kusa hakan nan ba a je a samu inda asalin suke bukata a je a gina musu eh amma kowa yana da wata manufa ne ta gina masallacin Allah ya sauwaƙe Allah ya ba mu ikhlasi da yi saboda Allah to wannan shine don haka yake cewa a sun kasance tsakaninsu da wannan guri tsakanin zulhulaifa zuwa masallacin annabi mil shida ne wani ata ibn abi rabah ƙala yanzu kaga ra- kafin ka samu masallacin da masu zuwansa kafin su iso sai sun yi tafiyar mil biyu ma sai ka yi da gaske ko ba haka ba ne wani ma ga masallacin ga kwankwason gidan shi ga kwankwason masallacin ga na gidan shi kuma a haka sai liman ya zo sannan ya zo eh ka ji ko mil shida kilo eh eh mil shida kilomita goma na to ka gani to kaga mutum zai tafiyar kilomita goma jama'a shi yasa akwai wasu mutane mun karanta da ku in ba ku manta ba a dai cikin kitabus salat din nan suka zo suka samu annabi suka ce tunda ka buɗe masallaci mu muna ƙauye gefe-gefe za mu ainihin wato tattaro da iyalanmu za mu dawo da gidajenmu kusa da masallacinka haka ne sai annabi ya ce musu makanukum tuktabu lakum atharukum ku zauna a gidajenku duk takun da kuka yi zuwa masallaci ana rubuta muku ladan wannan taku da haka waɗanda suke nesa da masallaci sun fi dacewa sama da wanda suke kusa wallahi ba daidai ba ne masallaci ya zama guda- kusa da kai sai dai ta fannin tarbiyya kuma to wannan babu laifi idan an kalli abin ta fannin tarbiyyar 'ya'yanka suna yawan jin kiran sallah su fito su higa jam'i na fata an gane to ta wannan gurin kuma babu laifi saboda zai taimaka wajen tarbiyyar iyalai jirajirai suna jin kiran sallah ana yawan domin wannan kiran sallan da ake yana shiga kunnen yara ba karamin alheri yake haifar musu ba to wannan kuma idan ya zama masallaci na nesa ba a jin wannan to wannan kuma shi ma wata matsala ce daban amma duk da haka malamai suna cewa kar kusanta yawa ya zamanto akwai tazara tsakani وعن عطاء بن أبي رباح قال كان أهل منن يحضرون الجمعة بمكة تقيجا ba za ka gane wannan kwamanda ya ce to kaji da ke mumun da wannan wannan shekarar mutanen mina in ji a atawu ɗan abi rabah ya ce sun kasance suna zuwa sallar juma'a a ka'abar nan a ka'abatul musharrafa ni za ka iya tuna yawan kilomita ɗin ko kwamanda? daga mina zuwa makka wato daga mina zuwa makka in ka daga kanka zaka hango hasumiyar ka'aba amma kafin ka isa hiranka ya baci shi da ne ko ta shi ma uku shida Ta. nisan da yawa ya kai daga nan zuwa gaɗan ko mararrabar da ba aƙalla to daga nan suke wanka su kintso su zo sallar sallar juma'a a makka a ka'aba kaga idan sallar juma'a nan za a yi ta karfe 1 ne tun karfe nawa ya kamata mutum ya taso akalla tun goma da rabi zai taso yana ta tikar tafiya sannan ya zo yana isowa liman ya iso sannan a fara hudu ba amma kai yanzu da kasiyar ka wurr ka iso haka kuma ka zo kai ta tsuka liman ya iya zo da wuri ko liman ya ƙara lokaci ka gani to kaga mutanen mina suna zuwa su yi sallar juma'a a garin makkatul mukarrama kuma ko yanzu ka je kaka gani idan aka ce maka yau ranar juma'a ne da madina da makka cika suke yi saboda akwai mutanen ƙauyuka da suke fitowa musamman su higo makka don su yi sallar juma'a a ka'aba domin in ba lalatacce ne kai ba a sati guda ga ka'abar Allah amma ka zauna a wata masallaci kai sallah ai ka zama lalata mogal wallahi ko ba haka bane ga yawan ladan taku ga ka zo kai sallah a ka'aba to duk ranar juma'a ka lura za ga hatta jami'an tsaro wato suna kafa kayayyakin aikin su da wuri tattare hanyoyi saboda garin zai cika makil madina da maka haka suke cika saboda har yanzu wannan ɗabi'ar da annabi ya gina su na su taho daga ƙauyuka daga gurare na nesa su higo a yi sallah da su a masallacin madina na annabi ko masallacin ka'aba suna nan akan wannan yanayi har yanzu to ana buƙatar wannan eh wallahi sai ya ga mutum ya je aikin hajji ko ya je umara sai ya ki tafiya asalin masallacin ka'aba ya sallah sai ya tsaya a masallacin anguwa ga alheri da zaka kwankwada na sati biyu ne ko wata ɗaya in yayi yawa ko kwana arba'in amma sai mutum ya ƙi zuwa Allah ya yi wani yana nan yana ta kwaɗayin Allah ya bahi dama ya je kai ka je kana ta tambaye kana ta wasa Allah ya shirye da mu shine yake cewa kana ahlu minan yahduruna al-jumu'ata bi makkah qala al-hafiz fi talkhish hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin talkhish ya faɗa mujallari na biyu yace lam yunqal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama adina li ahadin fi iqamati al-jumu'ati fi shay'in min al-masajid al-madina lam yunqal ba a ciro ba ba a samu ruwaya ba da ta nuna annan nabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama adina li ahadin yayi wa wani izini ina fata an fahimta fi iqamatil jumu'ati cewa su tsaye da sallar juma'a fi shay'in min masajidil madina a wani daga cikin masallacin garin madina ma'ana in ba masallacin annabi ba kenan kowa ya taho masallacin annabi ayi sallar juma'a tare da shi to wannan kaga a wancan lokacin kenan da ya zama a garin ba wani babba bane haka ƙauyukan ma suna kusa da junansu domin yanzu garin madina kusan duk ƙauyen da ke garin Madina yanzu garin Madina ya haɗe shi gaba ɗaya duk ƙauyukan yasa sai kuna cikin tafiya sai a ce nan hine Ta'if ya ga tituna gaba ɗaya da manya-manyan gine-gine can sai a ce ma hine Zulhulaifa can sai a ce ma hine Yalamlam can sai a ce ma hine gari kaza amma da tsakanin su tafiya ce mai nisa yanzu ko makabatar baki kana gama ziyara in ka fito abinda ginin da zaka fara hangowa shine katangar makabartar baqi'a inda sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suke kwanci ina fata an fahimci magana da sauran matansa irin suna na Aisha da sauransu amma da daga nan Madina ake daukar gawa a yi tafiya mai nisa a je a binne ta a makabartar ina makabartar baqi amma yanzu ga masallacin annabi kana daga kai zaka hango ga katangar makabartar nan da haka daga ka zo ka yi ziyara ta manzan Allah ka gaida abubakar da umar ka gaida annabi kana fita kofa ta ƙarshe tun da dama su sun yi tsarin da in ka shigo to ba za ka yi kwana ba a in ka shigo kawai dai ka fita dai ka zagaya ka koma to kana fitowa kaga dama sai ka wuce ga hina ana shiga makabartar bakiya ana ziyarar abin nan sahabbai aje a yi musu addu'a to wannan shine to amma da za ka zo kana karanta ruwayoyi na yadda ake binne mutane a can a da in ka zo kana bibiyar abin ko ka je ka ga abin a yanzu sai ka ga abin sai ya baka mamaki wallahi sai ya baka mamaki mun zauna da profeso mansur isa yalwa in ba ku manta ba akwai wani bidiyo da muka sake wanda profeso ya bada wani labari to muna zaune da ni da malam musa adam mai hula da profeso mansur isa yalwa a da wannan da malam ibrahim disina da wasu dai malamai dai kusan dai nun har da kwamanda yana kusa amma yana gefe na fata an gane so sai suka ɗauko wata hira ta yadda masallacin annabi yake malam mun sha karatu a ranar saboda su sun je tun lokacin gurin ba a yi mara irin wannan gine-ginen ba tun wasu abubuwan na tarihi ma akwai su ba a riga aka kau da su ba su suka ba da labarin irin yadda gurin yake da yadda aka faɗaɗa shi da irin abubuwan tarihi da da yake jiki idan ka shiga rauza akwai wani gini da zaka gani wani kore haka wasu blocks haka wasu korra haka na an yi rawun ɗinsu haka to wannan shine asalin iyakacin masallacin annabi duk abin da ya fita daga nan to tausi'a ne abin da ake nufi ake cewa tausi'a da larabci wato expansion ko yawwa expansion an an faɗaɗa ne amma asalin masallacin na annabi iya wannan koren ne kana shiga rauda zaka gan shi na fata an fahimci magana shi ne asalin ginin masallacin kamar yanzu wannan masallacin ne a asali a ce an gina shi haka sai a sayi gidajen nan sai a buge a sake sayan har sai an faɗi da bakin titi nan ma haka can ma haka can ma haka sai a sake gina shi to sai ai wata alama da take nuna asalin masallacin yace ga yadda aka gina shi daga farko daga baya ne wannan ya fadada ya fadada ya fadada har ya kai ga wannan matakin to in ka je zaka ga abubuwa da zasu baka sha'awa malam zasu burge ka zaka samu nutsuwa da kwanciyar hankali to a wannan lokacin ne shine professor Mansur yace ya zo ba da hadda a gurin wani bawan Allah hadda ya zo bayarwa sai ga wani bawan Allah makaho cikin rauda yana ba da labarin falala da alherin rauda ke yace sai ga wani makaho da ɗan shi yace ya zo yayi sallan nafila da yayi sallan nafila sai roki Allah yace ya Allah ka bude min idanuna yace wallahi yana yin addu'a kawai sai idansa ya bude yace shi da idonsa ya gani wato shi professor Mansur Isa Yalwa Allah dan baiwa ne shi kansa na jin kun ga bidiyon sa na labarin da ya bayar lokacin da zai bar Madina ya gama karatu a Jami'atul Islamiyya irin halin da ya shiga da kuma yadda Allah ya kubutar da shi to akwai abubuwa na al'ajabi a rayuwar mutane wasu wanda Allah ya yi su da baiwa da falalar Ubangiji yawanci wasu ba su cika faɗa ba ne saboda mu ahalus sunna Allah ya taimake mu yanzu wallahi irin wannan abin da professor Mansur yake faɗa inda wasu ƴan ƴan taga zuci ne suka samu wannan falala to da an samu matsala to amma mu malaman mu na sunna Allah ya saka musu da alkhairi suna da abubuwa na balabarbaru na ban sha'awa a rayuwarsu amma Allah ba za ka ji suna alfahari da abun ba sai ƴan kalilan wanda za ka ga sun fito a babin darasi su jefa muku labari ɗaya biyu haka don ya zamanto muku darasi amma kaga irin su a taga zuci a to ai sai a sai a hankali eh wanda ba ma sai sun faɗa na kanzon kurege ma sai sun faɗa mu an gane maganar da ke ko to wannan shine saboda haka guri ne mai albarka muna kowa addu'a Allah ba shi ikon zuwa wannan guri Allah ya ba mu ikon komawa mu kuma da Allah ya kai mu Allah ya sa mu dace dan haka yace ba a rawaito ba cewa an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izinin yin sallar juma'a a wani masallaci ba in ba masallacin Madina ba me dalili saboda a lokacin masallacin Madina shi yake accommodating kowa da na ƙauye da na birni duk kowa zai taho ya zo a yi sallah da shi ya ji wa'azin manzon Allah sannan ya koma garin su wafi wafil qura allati qurbaha haka annabi bai bada izini a yi sallar juma'a a ƙauyukan da suke kusa da madina ba a cewa ya kowa ya shigo a yi sallar juma'a tare da shi na fata an gane saɓanin yanzu da ci gaba ya zo an ba da dama an gingina masallatai amma har yanzu tayim ɗinsu yana tafiya daidai ne sun yi wani tsari malam abin gwanin sha'awa malam ta yadda zai zama suna idar da sallarsu to kuma ko kun idar da taku ko kuma kuna ƙoƙarin idarwa sun yi wani tsari zai zama daga an idar da sallah minti biyar tsakani duk wani masallaci a ƙasar hima ya idar da sallah ba nan ba wata ran wani lokaci sai kun manta da la'asar ɗinku ko ba haka bane sai kawai ka sun kwarmata su kuma sun kwarma kiran tasu a tsaya a haɗa kai a tsayar da abu guda ɗaya an ƙi tare da cewa bambantuwan lokacin sallah a masallacai daban-daban wannan shi ma wani fiqihu ne ana da bukatarsa saboda uzurruka na mutane amma ba a so abin yayi tazara da yawa da haka su zaka ga tsakanin idar da sallah a Ka'aba da idar da sallah a masallacin Madinatu Rasulillah su kan dama waɗannan guda biyun tare suke tare sallar su ana fara huduba a Makka an fara huduba a Madina haka suke Makka tana cewa assalamu alaikum Madina ma su ce assalamu alaikum an gama to sallan masallatai na ƙasar tsakaninsu duka-duka bai wuce minti biyar in ya yi yawa minti goma kowa ya idar sun gama wannan tsarin kuma baka isa ba su ba irin najeriya ba ne yadda suka tsara haka za ka bi yauwa kuma ba ma a kiran sallah sai harami ya kira ka zo da wani fikihunka ka kira kafin a kira a ka'aba ba ruwansu da kai liman ne daka ka za su yi billahi lazi Allah kuwa sai sun kira sannan ka kira sallah ka'ida ne sannan sun yi wani wayarin duk wata tasha da ka sani a ƙasar idan aka kira sallah a Ka'aba akwai sufika tun daga Ka'aba na rantse da Allah kiran sallah yake kibowa ni wannan abu yana bani mamaki muna airport za mu taho asuba ta same mu wallahi kawai muka ji kiran sallah na Ka'aba a airport ɗinsu kuma tsakanin Ka'aba da airport din idan misali daga Makka ne ko Jidda ne ko abin nan idan misali daga Jidda ne kusan kilomita 40 ne amma wallahi daga Ka'aba an kira sallah zaka ji kiran sallah a cikin airport ga su ko na ko ta ko ina sai dai ku tashi ku ku yi sallar ku tunda ba a masallacin kuke ba amma dai an kira muku sallah malam inda aka dauki addini da muhimmanci kenan amma mu nan ina kowa gaban kansa yake mara kuma kai masa magana ya ce shi yana da hujjar da zai sa yake haka kai kai da shi ba zai ma yadda ku tattauna ko ku fahimci juna ba Allah ya sauwake Allah ya karba mana ijtima'ul jumu'ati wal 'idi fi yawmin wahid ina hukuncin juma'a ta zo ta hadu da ranar idi yau idi yau kuma juma'a ko ƙaramar sallah ko babba idan zama aljuma'atu wal idu fi yawmin wahidin saqatat aljuma'ati amman sallal ida malam abdul azim yace idan juma'a ta hadu da ranar idi a rana ɗaya suka hadu guri ɗaya automatically saqatat aljuma'atu to juma'a ta faɗi amman sallal idi daga duk wanda ya sallaci idi in dai kai sallar idi to ka je ka amarya ko uwar gida ta zuba ma dage-dage da farfesun nan ka kwasa sosai sai ka ce to kar a tada ni sai la'asar ta yi don azahar ma babu ita kwarai da gaske dama juma'a tana madadin me azahar to tunda ta faɗi azahar ma ta faɗi haka malamai suka tabbatar da haka yi ka ce sai la'asar sai a tada ni in ka muke duka mai da juma'ar da idin eh shi ne ai za mu zo duk karatun yana nan gaba malam aminu eh a za a yi bayanin ai dama ai yanzu fara bayani aka yi ba ba a gama bayani ba malam yanzu ya ce wannan magana fa tana buƙatar bayani ai dama ba gama bayani ba a ran ba malam yanzu eh in ta kama za mu zo da wani littafi mu karanta na san mu karatu dama he mun iso in aka iso guri to sai a ƙara bajewa a ƙara tattaunawa yanzu dai ka dai ga littafin a gabanmu kuma abin da shi abdulazim albadawi ya tafi a kai kenan to a in juma'a ta haɗa idi to idan kai sallar menene idi to juma'a ta faɗa a kanka to me dalilinsa yace an zaid bin arqam qala sallan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-eida thumma rakhasa fil jumu'ah fa qala man sha'a an yusalli falyusalli shine hujjarsa kuma hujja ce mai karfi daga zaid dan arqam Allah ya hada mu da zaid dan arqam a jannatul firdaus yake cewa sallan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-eida annabi ya mana sallar idi thumma rakhasa fil jumu'ati sannan sai ya sauƙaƙa wa mutane game da juma'a mai annabi yace faqala sai yace man sha'a an yusalliya wanda yake so ya sallar juma'a fal yusalli ya sallar juma'ansa kenan mafhumul mukhalafa na wannan maganar wa man sha'a Allah yusalliya falyadhhab ila baiti wanda yana ganin ba zai yi bai tafi gidansa kawai to daga an ce kuma maganar ibada ta koma man sha'a wanda ya ga dama wajibi ce akan mutane ba wajibi bace dan haka in ka kwanta a gida baka da matsala shine fiqhun mala albadawi tunda an ce in ka ga dama kai ma'ana in ka ga dama ka bari kenan amma inda dole ce annabi zai ce duk wanda ya sallar idi ya sani wajibi ne sai ya yi sallar juma'a kuma na yauwa mu mako sosai makuwa mun dabbaka sosai wallahi ne sallar idi na na shanta ke na gina fito juma'a wallahi na cito na ne dub na mun miƙe billahi lillahi nace kuma an ga wanda zai mun magana wallahi eh akai an gane saboda haka in shari'a ta kuma wallahi bar ku ji in shari'a ta halatta abu ko ta sunnanta abu wallahi in ka aikata har daɗi kake ji saboda kayi aiki da abin da shari'a ta ce kama akwai wasu 'yan takalidanci su fa duk da annabi ne ya faɗa wallahi ba za su iya ba to ba laifi hi din ma kishin addini ne to amma annabi ya fi ka kishin addini ko annabi ya fi mu kishin addini ba ya fi mu kishin addini amma ya ce idan mun ga dama mai juma mun ga dama mu zauna a gida ko ba haka bane so biyayya gare shi ma wani nau'i ne na kishin addini ai ko an gane karanta littafin bulugul maram tare da sharhinsa subulus salam a annabi ya zo magana akan sallah da takalmi ka je ka karanta in ka karanta hadisin sai ka karanta hashiyar da yake kasa dan kananan rubutun kasan nan wato zaka ji bayanan da malamin nan yayi wallahi sai abin ya baka mamaki annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna kan cewa daga ma cikin ibadar da take saba wa yahudawa shine in mutum yazo yayi sallah yayi sallar takalmin shi haka hadisi yazo ma'ana kamar biyayya ne ga yahudu ko koyi ne da yahudu in ka zo sallah kai sallah da meye da takalminka to a ƙarƙashin wannan malamai suka ce in ka ga dama ko sau ɗaya ne a rayuwarka ka ɗabbaka wannan sunna da sallah da menene da takalmi in ma baka mai da shi ɗabi'arka ko yanayinka ba ya zama dai kada ka bari wannan sunnar ta kubuce baka yi aiki da ita ba domin rashin yin aiki da ita kamar yana nuna baka yadda da magana bane kun gane magana kamar baka yadda bane to yanzu in kuma annabi ne ya faɗa kuma sai ya zama baka yadda ba akwai matsala ko babu akwai matsala to shi yasa wani lokaci haka kurin in na tuno da hadisin nan wallahi sai ne sallah da takalmi na ranga na dau ko ba za ka gane wannan aiki da wannan hadisin ba sai ka je irin Saudiya din za ga askarawansu da kwabashu ɗinsu suke sallah ba ruwansu in suka saita ku ga hizba ma ko yawwa in suka saita ku a saho suka tabbatar kowa ya shiga taitayinsa su ma hizba koma gefe suna ɗan fili suke kewayewa da ƴan robobin nan kawai duk sai su ɗuri ciki kawai kowa sai ya ce Allahu akbar da kwama kwaman takalmansu saboda malamai sun riga sun ba su fatawa cewa hadisi ne ingantacce ya tabbata in ma sauran jama'a ba za su yi ba ku dai za ku ya halatta tunda askarawa ne na fata an gane magana kawai na kawo wannan idan mu gane idan abu ya zo a sunna annabi ya faɗa to kar tunaninka ya baka cewa ya za a ce haka a'a kana da ƙarancin biyayya ne ga annabi ya sa wannan tunanin ke zuwa maka na rantse da Allah idan kai mai ƙarancin biyayya ne ga annabi matukar magana ta inganta to ba ta sosa maka rai a cikin zuciyarka ko misali zarrata ka dinga siffanta kanka da wannan ka dinga kwatanta kanka da wannan in kana so ka zama cikakken mabiyin manzon Allah shine gaskiyar magana shine gaskiyar magana shari'a ta yi magana akan abu hadisi ya zo eh to ya tabbata maganar aiki da abin karara ba an ce sai rayuwarka ta koma kan aiki da abin ɗari bisa ɗari ba wannan shine abin da wasu suka gagara fahimta Allah ya ji kamana albani zaria yace haka suka yi da wani a Maiduguri yace ya ji kasusun mana albani da ya magana akan halaccin sallah da takalmi wata rana ya je ziyara Maiduguri sun zo sallah sai ga mala albani na sallah ba takalmi sai da aka idan sai zo ya samu mala yace a he kai mutumin banza ne ban sani ba kaga zafin kai ku yace ya haka me ya faru yace nan nan dukkan su ɗinka kana magana akan cewa ya halatta a sallar takalmi amma kai yanzu ina ganin ka ba za ka sallar takalmin ba shi abin da ya ɗauka tun da an ce ya halatta to duk wata sallah da za ka yi a duniya sai ka yi ta da menene to kaga wannan zafin kai kenan jama'a na eh eh aka dinga rigima da shi lalle haka ne haka ya bada labari har sai da ranar da bada albani ya zo shi ba ce muke ce masa gashi gashi ya ce to ai ma ba haka nake yi ba an gane magana da kyau ko rigima aka dinga yi da shi tun da ya ji an ce ya halatta kullum sai sai ya zo masallaci zai yi sallah ta kalmi sai kokowa da da mamu da sauran ladanai da yan hizba su watso shi waje ya ƙara dawowa haka ake tab rigima da shi har sai da malam albani ya zo sai ya ga malam albanin da kansa ya yi sallah da ba takalmi a kafa shi to sai gagara hakuri shi gashi ana ta rigima da shi kun gane magana ana ta rigima da shi shi dole sai an yi da takalmi sai ga wanda ya ji karatun ma a gurinsa ya zo ya sallah kuma babu takalmin to anan ne sai ke to a kai mutumin banza ne ina ta faɗa a kanka ana ta rigima da ni akan fatawarka a kai din ma ba yi kake yi ba saboda me saboda ya dauka cewa tunda an karanta to koya za a yi sai an ba haka karatu yake ba jama'a ba haka karatu yake ba ina fata an fahimci magana to duk wani yana daga cikin zafin kai da rashin fahimta amma dai kamar yadda muka faɗa ka sa a ranka tunda ya tabbata annabi ya faɗa to haka magana take an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa ta sauka sai ka wannan hadisi cewa annabi ya yi wa mutane sallar idi sai musu rangwame dangane da juma'a cewa ba sai sun yi ba yace wanda ya ga dama eh to sai malam yace wa yustahabbu li imamin mustahabbi ne ga hiliman ku ji ba ba wajibi ba kenan inda liman ma zai ce ni ma ba zan fito ba duk kowa sai watsi an yi kimar juma'ata da idan aka yi sallar idi ya zo ya tsayarwa da mutane sallar menene juma'a liyashhadaha man sha'a shuhudaha malam abdul azim albadawi yace saboda wanda suke buƙatar su zo su juma'a su zo su dan ba za su zo a rasa liman ba ina fata an fahimta wa man lam yashhad al-eid da kuma waɗanda ba su samu damar zuwa ina ba idi to ku lura da wannan magana kenan ɗayan biyun nan dole ka same ta wannan shine abin da ya zama wajibi kuma akan mu ina so mu gane wannan in ka kuskura ka rasa idi to wajibinka ne ka fito a yi mai da kai wannan shine ina fata an fahimci magana amma in ka samu idi to juma'a ba ta zama wajibi a kanka ba in ka ga dama ka fito in ka ga dama ka zauna a gida amma baka sami idi ba to juma'a ta zama wajibi in kuma har juma'a ta kubuce ma ita ma baka yi ba to dole ka yi mai kuma sallan azahar kun gane magana da kyau ko sai ka yi azahar ɗayan ukun nan lallai sai ka same ta a ranar juma'a ko da ta haɗu da idi ka san wannan karatun amma in ka samu ɗaya sauran biyun sun faɗi a kanka in ka ga dama ka yi ka ga dama ka bari ina fata an fahimta ya ce wa mallam ya shahadi al'idi da kuma wanda bai sami idi ba to me hujjarsa akan cewa mustahabbi ne galiban ya fito yi wa mutane sallah saboda waɗanda suke buƙatar su yi juma'ar su fito da kuma waɗanda Allah ya jarrabe su ba su samu damar zuwa idi ba sai ce an abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala abu huraira yace qad istama'a fi yawmikum hadha idani okay an abi hurairata annahu sallallahu alaihi wasallam qala ko daga abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad istama'a fi yawmikum hadha idani yau idi guda biyu ya haɗu muku dama mai ake nufi da idi shine abin da ake maimaita shi ko a sati ko a shekara ko a wata kaza ina fata an gane so sallar juma'a ana maimaita ta a sati ko sallar idi kuma ana maimaita ta a shekara to sai annabi ya ce yau abin da ke maimaituwa muku a sati da shekara sun haɗu muku guda biyu faman sha'a ajza'ahu min al-juma'ati wanda ya ga dama sallar idi ta wadatar masa ba ya yi juma'a ba da Allah don Allah wannan bata kuma wacce magana ma fitowa ba wanda ya ga dama sallar idi ta wadatar masa ba sai ya yi juma'a ba wa inna mujammi'una annabi ya ce amma mu za mu yi juma'a me yasa annabi ya ce haka saboda shine liman wajibinsa ne ya jawo mutane sallah tunda akwai wanda za su buƙaci yin zuwa su yi menene su yi sallar juma'a akwai waɗanda kuma sun makara ba su yi menene ba ba su yi idi ba to shi liman dole ya zo ya yi mutane menene ya yi mutane limancin juma'a jama'a kun fahimci magana da kyau ko shi yasa annabi sai ya ce wa inna mujammi'una mu kam za mu yi sallar juma'a amma wanda ya ga ba zai yi ba ya koma gida an sauwaƙe masa to ku lura kada wanda ya tsaya juma'a ya dinga ganin wanda bai tsaya ba mutumin banza ne don inda matsalar take kenan ban gane ko kun fahimce ni ba kar kuma wanda ya tafi ya dinga ganin wanda ya tsaya ya juma'a ki kuma bai aiki da sunnar annabi ba da wanda ya tafi gida bai juma'a ba da wanda ya tsaya ya juma'a duk sun yi aiki da sunnar manzon Allah ga misali idan mutum zai yi tafiya a cikin ramadana ya halatta ya ajiye azumi ko bai halatta ba idan ya ji zai iya tafiya da azuminsa azuminsa ya halatta ya azuminsa ko bai halatta ba to kar mu haɗu mota ɗaya da ni da na sauke azumi saboda za a yi tafiya da kai da ka ji kana da ƙarfin yin azuminka in dinga kallon ka ka ƙi kai aiki da sauƙin da annabi ya baka ina fata kun gane kai kuma ka dinga gani na ragon maza don haka wasu mutane suke ɗauka ba sa kawo abin a matsayin shari'a ne ta ba da dama sai su dinga cewa na kai rago ne yanzu da Allah nan da jarkwanin shi ne ba za ka yi azumi ba ban gane ko kun fahimta ba nan da bautun ba za ka yi azumi a annabi ne ya ce in yana bukata ya sauke azumin to sai me shi kenan sai babu to mutane ba sa kawo cewa shari'a ne ta ba da dama sai su dinga kawo tunanuka irin nasu na kwakwalwarsu ban gane ko kun fahimta ba to a karkashin wannan ya ga suna gorantawa wanda bai yi ba ko kuma wanda ya a dinga ganin shi yana nema ya nuna mutane hijarimi ne to sai kaga abin ya fita daga da'ira abin da shari'a ta ce an koma ana hukunta mutane da iya tunanin mutane ban gane ko kun fahimce ni ba saboda haka karkashin wannan wannan misali ne na kawo dan ai gaggawar ganewa idan dai har ya halatta idan za mu tafiya mu uku ko mu hudu biyu su sauke azumi in sun ga damar saukewa biyu su ɗauki azumi in sun ga damar ɗauka shari'a ta ba su dama to haka ranar juma'a in ta haɗa iri mu biyu ni da kai sai muka ce bari mu tsaya mai sallar juma'a wane da wane sai suka ce a mu gida za mu tafi ya yi daidai to ina ganin dai in dai ba mandako ne kai ba to ya dace a ce ka fahimci dai wannan maganar ina ta dosa ina fata an fahimci maganar Allah ya shiryar da mu Allah kuma ya bamu ladan ibadun da muke yi za mu dakata anan jama'a saboda kurewar lokaci za mu tashi salatul idain din yadda sallar idin take insha Allah ta'ala sati mai zuwa abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya yafe mana hada huwa ma inda billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am